Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Fituwas Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
أنا بسيد المختار ونور وفيد الودرار فهب لنا العلوم والمعارف وهب لنا المرام والعوار يا ربنا وبعبد العباس وسره ونور النبراس وافتح قلوبنا بخير جما واملا فؤادنا بنور الأمة يا ربنا بسيد السماء بنور وعلم السماء يا ربنا بداية الدلاوي ومن بسر لياوي الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وارتداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدي لنا بهذا المعتر والتابع ina fatan kati da lafi sabar alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halararsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai daga wurin kowa kowa ne ne kuma ko dan wane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci تبارك وتعالى ذو الجلال والإكرام أهلا تمولا صلاة الدين أسر الله وقاه وجزاه الله عنا خيرا da sauran halar masoya baki daya ina muku sallama irin addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaikum ma salamuhu وتكتب رد جاد لي دلم أما لي وسرى دربي كمال الموسم وحسن ترتب ابتدائنا دينا لكل فاتن من بديك مزين وأسند بسيرك مبصورا همة فصلي وعودت لعنة وتفعت سيدي بريد فبار باسل كامل الماتي واسير طويل بعد المال رائع فصلي وحسن من أنسى مدنم سلسلا
da sunan Allah mai rahama mai jin kai harfin lam shehu ce harfin layi wasittu na amince bi rabbin da ubangiji jadali wanda yi baiwa gare ni bil mu'ammal da abun burin kowa da kowa da abun da kowa yake nema Allah ya bani in aka kaskasa abubuwa wani farin jini yake nema wani ɗaukaka yake nema wani ilimi yake nema wani wilaya yake nema wani kuɗi yake nema wani sarauta yake nema to ni sarkin sarakuna duk sarautar ka in nazo sai ka kalle ni tun daga ƙasa har sama sai ka zama ɗan ƙauye so da kan Allah tabaraka ta'ala na amince da shi da yayi mun baiwa dil mu'ammali da abin neman kowa da kowa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Muhammad din in mutum ya samu annabi ya samu komai in mutum ya rasa annabi komai ya samu banza ne
wa taqaha tarki sannan ubangiji ya kwance da baibayi da kulli da takunkumi da talala ga barin idanuwa na ni dole sai da hisabi watan raha ƙarfi ya fi gani na fi jamalin muzammal a cikin ganin kyawun abin lullubewa da bargo shi ne annabi muhammadu duk inda na jiya shi nake gani wani bango wani shamaki wani labule zai iya tare idanuwa na daga rasa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fasinu takdir sai ya ce ina kyautata takarda ta intidahi nabiyina da yabo ga annabin mu da kulli fasihin wato yabona yana wulakantar da fasihar duk wani mai fasaha min baligin mai tsananin ilimin balaga musayyidi mai karin bayani wanda malamai sun yi bayani saboda tsabar iya zai tashi ya kara yin wani sharhi a ce ai shi ya faɗi komai ya ce to ni fasaha ta tana wulakantar da fasaha duk wani fasihi duk fasaha ta duk balagar ta duk wani tazilin ka za ka gama ka bani saboda ne ni magana ta tana shafar janibin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wasniduhu sai yace ina danganta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fi sirki da gaskiya cewa shine as-sadiqul masduq shine ne gaskiya abin gaskatawa makasura himmatin amma ina da shuhudul minna ina ganin takaituwar himma ta cewa duk da haka ni na gajiya ban kai inda ake nema ba maksura himmatin wato mai takaitacciyar himma fi insha'i madni shi sha madin ta hanyar tsara yabo musalin mai saduwa da alqur'ani lam yafassali ba a faffasa shi ba diwani na yana da alaka da alqur'ani shine musalin ba yabo bane irin su imamul buzi na su imamul buzi ko na su yusuf nabali ko na su hasan ko na su ka'abu ni yabo na musalin ne zan fassali malamai ba su faffasa shi ba dunkulan jami'in din ne da ya fito daga alqur'ani yake kifawa almajirai na su ke haɗewa sai da haka shi ya sa shehu radiyallahu anhu yace a uhasinu tirsidin kitahi ladina min kulli fasih saboda ai alqur'ani duk fasahar mai fasaha ba zai iya kwaikwayon sa ba to haka duk irin soyayyen mai soyayya da ilimin mai ilimi ba zai iya kwaikwayon diwani ba sai dai mutum ya rubuta abin da zai iya rubuta kai amma yabo irin yadda diwani ya zo da nashi ilimi zai iya kara shi sai dai haske daga alqur'ani shi ne shi wata ke nuna gona tun kule ne daga diwani ba a faffasa shi ba ba irin yaban malamai ba ne.
wa aujabtu sannan shi wata na ba taƙaita zawat nafsu ko da mutane suna gani na tsawaita fi haqqi sayyidi a cikin haƙƙin shugabana faridin shi makaɗaici ne annabi muhammadu adil shibhi ne marashin kamta khairu mu'ammal yayyan abun nema na abun gurin kowa da kowa shi ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa bahrun basitun shi ne ce babarun manzo Allah teku ne fatidun mai hali kamilul maddi mai cikar ruwa wafirun mai gwaɗi tawilu ubadin mai tsawon gaba madu daha yaban ƙarfin Allah al-mufaddal abin fifitawa a kan kowa da kowa nan buhuru shi ne mai shi yake magana a can ta san akwai bahar basit akwai bahar kamil akwai bahar tawil akwai bahar madid to shi ne shi yake ajiya malamai ku gaba tattasa abubuwan ku a ce wannan bahar tawil wannan shi yake aini bahar tawil a wani na annabi Muhammadu بحر البسيط ما أمي محمد بي بحر الكامل ما أمي محمد بي بحر المجد مجيد شي ما أمي محمد بي شي ne kake fabaru ko da kuke tsara wani yabo ku ce ai wannan baharu tawili ne wannan ba to ai annan shine baharu ne shi ne teku fasidun mai hali kamilul madi mai cikar ruwa wajir mai tashin kumfa tawili ubadun mai tsawon gaba maduda yaban sarkin Allah al-mufaddal abun fihi tawa akan kowa da kowa wato izan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi teku ne wanda bai da gaba bai da karshen tsawo ne da iyakar zurfi balle ka ce ta ina za a san kakkalo sai inda za ka fara
fasinu matan sai ka ina kyautata yabo sasa matnan wato mai ingantaccen matsayi mutassalan mai wato sansala bi hasani mamduhi ga mafi kyawun abin yabo wa afdali mursal kuma mafificin manzanni a nan kuma sai da bangaren mal- ilimin malaman hadisi kan malaman shi'iri nan ko malaman hadisi ta san suna da hadisi hadisin sahihu suna da hadisin hasanu suna da matani suna da musalsali an wani an wani an wani sai shi yace to ai ni yabo na bayan na ga muku wato dunkule ne daga alqur'ani sannan uhassinul madhan Hadi- wannan yaban nawa hadisi ne hasani صح صحيح متنا مسلسلا عن عن القلم عن اللوح عن إسرائيل عن الله wannan ya bar nawa daga alƙalami daga allo daga goshin isra'ilu daga isra'ilu daga allo daga alƙalami daga allahu shi ne ce o hasilu madahan in an ce hadisi hasani ne to ni wannan duwan na hasani ne ina kyautata shi sahha ingantacce ba da ihi bane duk ruwaya da na kawo kan annabi cikin diwani ingantaccen ruwaya ba da ibanci sai sa kan maganin ganin Allah yake cewa ra'a rabbahu haqqan bi ainin wa surati wa kullu tuwa hadha wara'a wara'i duk wani hadisi da zaka da wata ruwaya banda wannan da na faɗi to shi bayan baya ba sahihi bane har ta cewa ai sai da Aisha ta ce annabi bai ga Allah ko kuma manzo Allah ce a karbar mun addini a wurinta sai ya ce yawwa ba ku ga abin da manzo Allah ce ba a karbar mun addini a wurinta to ganin da annabi yayi wa Allah yana cikin rabin da bata sani ba a shi kenan
tawasara qat'an to shi kenan labari ya bibi bayan juna anna taha kad'an yanke an naɗa cewa ƙarfin Allah muhammadan abin yabo sama da ƙasa imamu jami'in rusul shi ne limanin dukkan manzannin Allah khairu mukammali mafificin duk wani annabi ko mursali ko wani mala'ika ko wani kudi ko wani jinsi ko wani fardi ko wani jami'i mukammali abin cika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafificin duk wani cikakke an sani ai akwai hadisi mutawatiri shi ma to shine dinnan shi yana kawowa ne ka gani ko hadisi hasani sahihi musalsali mutawatiri gashi nan dai. shi ne duk yake yake yake shara da shi cikin wannan baitukan nashi wa huwa fatihun sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine al-fatih ma uglika wal khatim shine wal khatim ma sabaka ahmadu shine ahmadul halidina nasiri shine nasirul haqqi bil haqqi hadani shine wal hadi ila siratikal mustaqim ka gani ko wahawa shi annabi fatih mabudin duk abin da yake kulle abin da yake kullan nan injadi ne ko injadi halitta ce da ba a yi ta ba in haihuwa kake nema to nemi annabi muhammadin shi ya ma gaba ai ba hadisi ya zo ba ingantacce cewa idan matar ka ba ta haihuwa kai sallah nafila raka'a biyu fatiha da alam nishra da idza jaa kai addu'a kai wa annabi salati dari ka ce Allah in ka bani da in ka bani haihuwa zan sa man suna Muhammadu to ko an kaddara ba ta da da za ta haihu kaji karatu ne nauyi kuma ta to an kaddara kuma za a yi ka san wani ya tsalla wani wani wali ya ce masa ina so matata ta haihu matata wato mata suke haihuwa ba ta ba haihuwan namiji wani sai ba mu dirhami ɗari hadiya ta sama mai shi kenan da ya tafi je je kawo hamsin sai ka to je ka abin ka je je da matar ta tashi haihuwa sai ta haihu mace sai da wurin zabati hawa aka rubu lahu ya za ku amince mun kuɗi kuma ku ce kaza kaza to kuma yanzu ka shi mace ta haifa sai ce ai ta manta ne da sakar mutum hajji mu'ul khairi ai laifin ka ne ai hamsin ka ba mu dole sai mace ta ko mana hamsin ta shama ma wallahi da kika hamsin ta koma gida ya biya ya koma na miji ana kiran su rijalu in kilabul aya wasu waliyai ne wallahi in suka nuna fari suka ce baki ne ko an ki Allah sai ya zama baki in kuma suka nuna baki suka ce baki ne wallahi sai ya zama baki in suka nuna dan wuta suka ce dan aljanna ne billahi allazi ya shiga wannan yana da nauyi a cikin maqamul wilaya Allah ya yarda da su ya yarda da sun bi shi matakar bi duk abin da bai so ba sa yi to da ka suma da sun nuna mutum ce ga yadda za a yi sai Allah ya ce shi kenan an gama to haka yake shi ne yake manzo Allah sallallahu alaihi shi ne fatihul ijad wal imdad manzo Allah shi ke buɗe duk abin da yake kulle na samuwar bayi da ciyar da bayi kuma shi ne cikamakin tajalli shi ne mafi godiyar halitta Allah baki da nasiri ne taimakona hadani ya shirye da ni ila zakal jamali zuwa ga wannan jamala ta Allahu al-mujammali abin dunkulewa cikin shi jamalar Allah duka tana cikin annabi Muhammadu صراطك المستقيم شي من قال الله صلى الله عليه وسلم شيء من شيء وإذا تركنا الله مدين
ورب البيت سيوتي نارا إذا أبنجد الآية الكعبة أحب والله كنا سن النبي أحمد أشيو باسي أرن سيوتي ورد البيت نارا إذا أبنجد الآية الكعبة أحب أحمد والله كنا سن النبي أحمد سيدي شيخنا شيخنا مرتينا مالمينا وزينة روحي kuma shine adan ruhi na وهو كافي shine kogon da in an harbo kiya ko makiya sun sha muke shiga koyi ومولدي shine makoma ta a kiyama ومن ذا الذي wai shin wane ne wanda zai iya wa man zallazi yashi wane ne wanda zai iya warkar da ni من الحب daga soyayyar annabi ahmadu وهو في to amma fa na tambaya na ce ina likitocin duniya wai shin wane ne wanda zai iya warkar da ni daga cutar soyayya to amma fa bar ku ji wa huwa fi ajil kauni soyayyar fa tana cikin kaunar baban kauni to da ka inda likitan da zai iya sai dan kar ya yarda kar ya zo ai ne bayani ta ai dama dan ba a mai bayani bane gara a mai bayani tun kamun ya zo ina ko wanda zai iya warkar da ni to shikenan bismillah والأرواح wanda shine baban rayuka حجبة مسجدي mafi kyautar masu ba da kyauta da kauri ka san akwai waɗansu mutane Allah ya yi su in za su yi kyauta da kauri su ci ba za yin kaɗan to in ka da ni Muhammad za ka manta da su kamar ba a taɓa yin su ba sai ce ba wannan shi kyauta ba baba kama da za ta ci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka manta da uwar da ta yi haka sai ba wanda ta bi ka tausayin ka ba wanda ta bi ma yi ka tausayin ka da kanka to in ka ga annabi a gaban ka ba za ka taɓa tuna mahaifiyarka ba
ومن ذا الذي يشفي warshin waye wanda zai iya warkar da ni من الحب daga cutar soyayya وهو في ست amma ba cutar soyayyar a cikin me ke kan bayi سرا ba shi dai لدى كل مؤمن a yayin afkuwar cuta mai wahalar magani shi ne a filin alkiyama ba a ba da haƙuri a wurin a to wa zaka ba haƙuri ka ci a da wani duniya ko da yo a kabari ma ba a wannan billahi kiyama ka ce da Allah ni ka wane ne sunan mala'ikun ne munkaru da Allah munkaru ka ba ni kin shawara a ce makamin da Allah a roƙi Allah ya dawo da ni wallahi zan gyara a ba maganar gyara su ba ma zaji kai ba sa gani sakar da kai za su duba da sun duba sun ga abin da hukuncin ka kai su kira za a fara yi ma aiki in duka duka in kuma ni'ima ni'ima Allah za mu cikin ni'ima to zaura ka to kalle kuma a kiyama a kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai taimako ranar da ba wanda ya taimako sai shi
ومن ذا الذي يشفي wai shin waye wannan da zai iya warkar da ni من الحب daga cutar mahabba وهو في حبيب إله العالمين amma ba cutar ta soyayyar masoyi a cikin masoyin ubangijin talibai ne المفجر abin girmama har wurin Allah Allah ma ya girmama shi
له كتلة manzo Allah yana da kujeru guda biyu na makamai da martabobi guda biyu لولاك shine makamin laula ta sal tuda kujera ta farko laulata ba dan kai ba ma khalaqtul khalqa da ban halitta halitta kujera ta biyu sal tuda roki duk abin da kake so an ba ta
والسعن ko yace kai ce ka nemi ceto تشفى an ba ta duk wanda kake so ce ka وأمري yace na rantse da wanda nake raina yake karkashin ikonsa ذاك kaga waɗannan makamai guda biyu أرفع منزلي su ne mafi ɗaukaka duk wani matsayi su a cikin ya ba ai wannan ba ƙarin makami ba ne. a ce randa annabi ibrahim zai iya magana kansa a ƙasa annabi musa kansa a ƙasa annabi nuhu kansa a ƙasa annabi isa kansa a ƙasa alƙalami na macarkita allo na macarkita mala'iku sun furkuta amma a samu bawa kwaya ɗaya na Allah tabaraka wa ta'ala wanda zai iya zuwa ya nemi ai hisabi to ce kai ba wani makami mai girman wannan makami duk makamai bayan wannan
وهذا لواء الحمد manzo Allah ya tafi tutar liwa'ul hamdi shine yake rike da ita a dubin alkiyama shi ke rike da ita والفقر
da tutar alfahari سيدا domin manzo Allah shine shugaba للآباء da iyaye والأبناء da yaya da iyayen da yaya duka annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban fala ba uturran bil amin kabiri haka ce fa kullu kabiri indahu la kabiri fala ba dukkan iyaye irin baki ɗayan su bil amin kabiri in an kawo su gaban aminin layi to yaya ne in ka dauke na ina yaya na ina suwan ina bai ga annabi bane da ya ga annabi zai kuma ce yaya ya sabe shi ba ba wani babba wani shi ne kawai babba wai ta barawo wani yaro ne barawo ya shigo gidansu da ya shigo gidansu ya ce kowa ya yi gawa har baban kada ga gaggaura baban ma ya kwace sarkan ma yi shi ne da safe fito yana gawa yara a wani yau na ga baban baba eh baban shi yana tukan shi wai shi ma ya ga wanda ya duki baba kuma baba yana ba da hakuri to shi ne ai ake a ran to duk wani baba in ya zo gaba annabi to shi ma ɗa ne da kai da shi duk sun saji zalla sun lazu shi ne baban kowa أفضل موئلي shi ne mafificin wato makomata وبرهام barhamu ta ga wannan bawa abdullahi wato barhamu هذا العبد wannan bawa تشفع ya rasulullah ka yi ceto فيه a cikin jikin shi in za ka tashi ranar da kama kai ceto ka tashi da turar shi subhanallah to ba ka tafa an ci sai ka cikin shi cikin jikin shi in ma aka kama taraddudi an ah wannan wai hanya ba nafsi nan bane ko na duniya sai wai wai ne wani sai ya fi ne Allah ko ko ga gani وفي صعبه sannan ya rasulullahi kuma kai ceto a cikin kurin almajiransa ka rika bin ceto almajiran rahama duk wanda ya shiga bala'i ka shiga cikin almajiransa ka ceto wancan sai sa muƙaddaman shehu da sahabbansa da almajiransa da yayansa wato duka wata sura ce daga cikin surorin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani aiki sai na duka aikin annabi ne. wanda bai gane bane sai ya kaura shiru amma ba aikin su bane aikin annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi yake yin aikin a cikin jikin saboda wannan addu'a da ke ne في عاجل a cikin wato sa'anin duniya ومعجل da kuma lahira ceton da za ka yi a duniya kai ceto cikin jikin almajiransa wanda za ka yi a lahira kai ceto cikin jikin shi shi kuma وبرهام kaga wannan bawa ba kaga kaga barhamu هذا العبد wannan bawa تشفع yake koya ma'aikin Allah فيه a cikin jikin shi ولم يرجو sai ya guri غير المصطفى banda Mustafa zabin Allah من محمد daga dukkan abubuwan duk abin da yake guri bayan annabi ne. kuma yana gaya mana ma yana cewa wa kullum siwa haza wara a warazi yana cewa wai a fa in lam ajid taqbila kattu muhammadin fa ma lazbi an tu'minu wa talihi banda wannan yana cewa wa kullum siwa haza riyahun awasi duk abin da zaka nema ba annabi bane iskar banza ce ba ruwa za ta zama kawai ta ɗauke mutane kwano ta yi hayaniya ta karya duka ta karya hulwa ta yi sa ‘yan kasuwa su kulle shago su koma gida amma ba ruwa in ka sami annabi Muhammadu shi ne za ka sami iska da hadari mai ruwa wanda so tsire-tsire za su fi sallallahu alaihi wasallam وصل يا مولاي a ya maula ya majibin kullamar mina wa sallu kai salati لكتاب قدره amma ba salatin ibrahimiyya ba ni kitara kadrihi salatin fatil ma uzlika على منهجان ita wanda ikiriyar da ni الجميل ga jamalan nan ta Allah المجمد a farkon kulewa cikin Muhammad Rasulullahi.
يا مولاي A ya maula ya mutu kulla marina صل a yi salati دار قدره gwargwadon ƙadarin annabi لا من هداني a bisa wanda shiryar da ni سميلي a bisa cikakke مكمل wato abin cikawa cikin sa a bisa kamalar Allah wanda aka dunkule cikin annabi Muhammad عالم da halayensa أصحابي da sabansa آمن أماجدي wato kiramin masu girma a majibin masu ɗaukaka ومن سلكوا da kuma waɗanda suka shiga هذا الأمين tafarkin aminun lahi مكمل abin yoro lullubiya da farko shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku zaura ta yan uwa ga ni saban ya zo ya kamata mu yi kokari mu yi sallar nan da ake yi ta yin saban a daren sha biyar ga watan saban ake yi akwai addu'a kuma da ake wata shi Ibrahim yayi labbaik allahumma labbaik wal khair kulluhu fi yadika Allah Allah Allah rabbi la sharika laka اللهم يا الله يا رحمن أسألك بوحدانيتك ورحمانيتك وبقدرتك وهولك وقوتك متوكلا بك ورسولك ونبيك ووليك وبحج هذا الشهر الكريم وحج ما بعده من الشهر العظيم وبحج هذه الليلة التي فيها يفرق كل أمر حكيم أنت تجاهدوننا ما ظهر منها ما بدنا وما جاب وهبر وما تك منها وتلا وتنصرنا نصرا عزيزا وتؤيدنا بتأييدك وتؤمر لنا مسيرتنا في السماء السلمية والعلماء والأولياء والصلحاء والعارفين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وتأخذنا بعينك التي لا تنام واقتلتنا بكلمتك التي لا ترام واسلكنا الصراط المستقيم ونجنا من الرؤساء الضالين المسلمين وذنوبهم واشيائهم واخرجنا منهم اهل الاهواء واذنا من مقتليتهم به واجعلنا للمتقين اماما وغير هذه البقعه لنا وايدنا لها وبارك لنا في مدها وسائها وبارك لنا في مائها وعرضها وأمرها تلك بهج البيت المعمور وبهج أم القرى وبهج عيبة المصطفى وبهج الشام التي هي الأرض المباركة وبهج فاس الختم التجاري إلا ما أمرت لنا هذه البقعة وجعلها حرما نامنا تجرى إليه ثمرات كل شيء وارزقنا راحة القلوب فيها والأبدان والعافية الدائمة والشفاء على العافية والسلامة من كل بلية وبلاء في الدين والدنيا والآخرة رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق عليه من الثمرات واجعل فيها سر مكان إبراهيم ومن دخله كان آمنا يا ذا الجلال والإكرام يا كريم يا وهاب يا كريم يا مجيب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما wannan ko ya yi zargin la'anu a cikin madina kuma madina yawa duk wanda ya karanta ta a garin su to za ta samu madadi daga kaula Allah zai tsare garin da abin da ya yi ya roƙi Allah ya tsare kaula addu'a ce dan birnin kaula cikin wata safa cikin wani a sun ne canjin masu ne zai ne ma yi kuwa zuwa kan ya rubuta su sannan ana yin sallah na fara raka a ɗari daren sha biyar ga watan shaban ana yin sallah na fula raka'a dari a sallama hamsin kowace raka'a fatiha daya kul huwallahu goma amma a ruwayar zulmunin musri ya ce wanda yi sallah da ya bara'a raka'a goma sha biyu kowace raka'a ɗaya ya karanta fatiha da kul huwallahu hamsin to zai samu ladan nafila raka'a dari ɗin sannan sultanin buwai ne ya faɗi alhaji huduru radiyallahu anhu yace wanda yi sallah daren lailatul bara'a raka'a ji fatiha da qul huwallahu dari biyar halaki da nasu daidai zai samu ladan nafila raka'a dari da goma sha biyu sannan zai samu ƙarin ladan halaki da nasu to daga nan sai su kira da Allah tabaraka ta'ala bayan sallama sai ya roki Allah a cikin sai ce سجد لك وجهي وخيالي وآمن بك فؤادي وأقر بك لساني وهان بين يديك يا عزيم كل عزيم اجعل لي ذنب العزيمة فإنه لا يكره غيرك يا عزيم اللهم سجد لك وجهي يا جار أوكي هكذا اللهم سجد وجهي الفاني ليديك الباكي هكذا فرأتك اللهم سجد وجهي الفاني ليديك الباكي إلهي لا تهرقن وجها حر لك ساجدا وأستر وجهي بالتراب لوجه سيدي وحتى الولي سيدي أن تؤخر الوجوه له وده كمان سيدة في زونة يعني سيدة بودا بسجرة سيدة زونة سيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ديو من الله صلى الله عليه وسلم صلاة سيدة إن شاء الله دعونا أكبر سيدة اللهم ارزقني قلبا تقيا نقيا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا abin da mutum zai karanta shi to da haka ana so a dage kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana cikin sha'anin wannan wata a al-Imam al-Hasan al-Basri radiyallahu anhu ya faɗi ya ce haddathani salatun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wato sahabbai talatin suka bani labari sun ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce anna man salla hadhihi salat fi hadhihi al-dawla nazara Allah ilayhi tadina nazratan qabalahu bi kulli nazratin taqbil hadath أدناها المغفرة يتي صحابي ثلاثين سوى ذلك من قال لك دول إيوان صلر أولا سري ألا زي من توبا صبعين kowace tuba ɗaya akwai abin da take nufi amma kankanuwar tuba a ciki shi ne za a gafarta maka zunuban ka baki da to babba kuma ko me za a yi oro ba to to an ce karamin ma zunuban ka gaba ɗaya za a gafarta maka to yaya babban kenan ko sannan imamul baihaqi radiyallahu ya rawaita hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce atani jibril alaihi salam fa qala hadhihi hadhihi lailatun nismi saban walillahi ya utqaw min an-nar bi adad shuhur kamri bari kamri la yullahu ila mushrikin ولا إلى مشاهد ولا إلى قائد رهن ولا إلى مسلم إزاره ولا إلى آجب بوالديه ولا إلى مسلم الخمر yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jibril malaika jibril ya zo ni yace ni wannan dare na nufi sha'ban duk wanda wato Allah tabaraka ta'ala yana yanta bayi daga barin shiga wuta a ciki adadin gashin dabbobin ta ne kan amma akwai wasu mutane da Allah ba zai kalle su ba ga su da farko mutum sannan ne kulle mutane a zuciya ne hikir wanda ne kulle mutum ya kulle shi shi ma Allah ba zai kalle shi sannan wanda iya yi zumunci ba ya tada da zumunci don wani sannan wanda yake bada riga tana jan aza da niyyar kadara sannan wanda ya guje iyayensa wanda ya kaura cikin iyayensa ya rabu da su sannan mai dafa tafiya waɗannan faruwan Allah da su. Tsira ta yawa sai mu dage mu training Allah yana gafartawa duk wanda ya nemi gafararsa banda musulmi da mushriki da kuma magulmaci waɗannan Allah baya gafarta musu a cikin wannan dare saboda kai kuwa sai mu dage mu cire komai a zuciyar mu mu zikiri da yawa mu tafakkuri da yawa mu muraqaba da yawa mu karanta Qur'ani sosai saboda zuciyar mu ta samu take karanta salatul fatiha da yawa dan mu ji mun dawo kuma cikin tsarin mu ta asali saboda Allah ya fito ko da kuma zage ne ne wannan a akwai wani dan
الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان جابر وكان جابر رضي الله عنه Jabir bin Abdullah Allah ya kara man yadda sahabin manzo Allah ne ya kasance يقول yana cewa حاجت ريح wata rana muna zaune gaban ma'aikin Allah sai wata iska ta taso منسنة wani iska على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم zamanin ma'aikin Allah yana da rai muna tare da shi sai muka ji iska wani ta taso ta tafi hancin kowa قلنا يا رسول الله sai muka ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ما أشد نسل هذه الريح ya rasulullah ba mu taɓa jin iska ne warin wannan iska ba قال عليه فقال صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace إن ناسا من المنافقين abin da ya janyo wannan iska ta taso mai wari waɗansu mutane ne daga cikin munafukan musulmi أجساب الناس suke yin gulman mutane من المسلمين daga cikin sahihan musulmi su munafukan musulmi ne amma suke gulmar sakkun ingantattun musulmi
فلذلك هاجت هذه الريح saboda haka ne wannan iska mai wari ta taso
وكان أبو قلابة رضي الله عنه abu kulaba radiyallahu anhu yana cewa إن الغيبة cewa gulma تخرب القلب tana fata zuciya ta rufe ginin zuciya من الهدي والخير daga shirya da alkhairi in mutum ya zama gulmaci ba zai taɓa samun shirya a zuciya ce ko ba zai taɓa samun alkhairi saboda gulman za ta ji ta rushe ginin alkhairi da kuma shirya وكان أبو عوف رحمه الله تعالى abu auwar radiyallahu ta'ala an ya kasance يقول yana cewa قلت يوما wata rana na shiga على محمد بن سيرين na shiga wurin sayyidi muhammadu dan sirina قبلت من أرض الهجاج sai na shiga cikin mutuncin hajjaji kun san dai aikin da hajjaji ya yi ba kyau ya yi abubuwa sai na shiga ne gulba ne gulba ne gulba da fasir tagun halaye فقال لي محمد sai muhammadu dan sirina ya cikin yana tafi da na gama sai ya ce da ni يا أبا عوف ya baban auku إن الله تعالى cewa Allah ta'ala حكم عدل حكم عدل ya yi hukunci na adalci فكما ينتقم من ال... من الحجاج kamar yadda ka san Allah zai kama hajjaji dan Yusuf san abin da ya sharifi ahlul bayt da kuma sauran salihan bayi
كذلك ينتقم للحجاج haka kuma zai kama wanda ya taba hajjaji yanda Allah zai kama hajjaji da ya taba bayi to haka kuma wanda ya taba hajjaji shi ma Allah zai kama shi ربما لقيت الله تعالى ربما لقيت الله تعالى da yawa za ka iya haduwa da Allah ta'ala فكان أصغر ذنب sai ya zama mafi kankantan laifi عم- أ- عملته أشد عليك sai ya zama mafi kankantan laifin da kai ya fi tsanani gare ka وأعظم من أعظم ذنب sai ya zama ya fi girman laifi عمله الحجاج wanda hajjaji ya aikata sai ka je gaban Allah sai ka kankanin laifinka da kai wanda ka rena ya fi babban laifin da hajjaji ya yi كان الحسن البصري al-imam Hassan al-Basri ya kasance رحمه الله تعالى Allah ya ji kansa إذا بلغه أن أحدا idan labari ya ishe shi cewa wani daya كتابه ya yi gulma da shi يرسل إليه بهدية sai ya ɗauko hadiya ce a kan ne ويقول له sai ya ce da shi على لسان الرسول sai ya ce kai in ka je ka gaya mara ga hadiya ka kai ne kuma in ka je ka mai bayani ka ce na ji بلغني يا أخي an wana labari ya iske ni.
أنك أهديت إلي حسناتك aji labari ta bani hadiyar ibadin kyakkyawawa sallolin da azumin ka duk ta tura fuskata وهي بيقين ni ko na tabbatar da fakan kan cewa أعظم من هديتي ta fi wannan hadiyar da na aiko ma girma wadda ka bani saboda ga wannan Allah ya sa albarka وكان سيدي عبد العزيز السيريني Abdul Aziz Tirini ya ce رحمه الله Allah ya ji kansa إذا بلغه idan labari ya ishe shi أحدا cewa wani daya كتابه ya yi gulma da shi يذهب إليه sai ta fure في داره sai bi har gida ويقول له sai ce da shi يا أخي ya kai dan uwana ما لك mutane ka بذنوب عبد العزيز ya so ka ɗauki zunubin Abdulaziz da yi ni zunubai na masu yawa kake so ka ɗauka.
وكان عمر بن بن عبد العزيز Umar ɗan Abdulaziz wanda da ya rasu Allah ya aiko da wasiƙa cewa an gafarta mai. Sai malam Burkan da Rajin Allah yake faɗi wurin. Yake ka kuɗi ne shi ne kansun zamanin shi. Sai di Umar bin Abdulaziz. Da yawa fati Allah ya aiko da takarda ta fada a kan gawar shi. Cewa Allah ya gafarta masa zunubansa baki da. Da takarda ta haske da alƙalamin kira aka yi.
يقول Shi ma yana cewa إياك ka shedinka أن تقابل من ظلمك بسب har ka fuskanci wani izalin ka da zagi
أو شت- أو شتمة آه، أو شتم ko dariyar mugunta أو غير ذلك ko wani wannan ذلك kaga wannan أنه يظلمك مرة shi sai cuta ka so daya فتصير تلعنه kuma sai ka zama kana ta zage shi وتشتمه kana mai dariya كلما تذ- تذكرت فعله duk sanda ka tuna aikin da ya maka حتى تستوفي بذلك har sai ka biya shi ma abin da ya maka sai ya zama ma shi ke bin ka bashi ويصير بعد ذلك فجأة sai ya zama ma shi ke bin ka bashi ranar alƙiyama ya cuce ka a duniya kuma a kiyama ce ka ka mai cuto
وكان الفضيل بن إياد a duniya ne ya biya kasance يقول yana ce فاكهة القراء abincin marmarin gargawa a wannan zamani غيبة shine gulma وتنقيس بعضهم بعضا kuma tauye martabar sashen da wannan suna zagin wannan wannan suna zagin wannan shi ne ake خوفا أن يعلي شأن أقرانه har ka ɗaura kuma da wani abu ne da ta ji za ga wani tsoro suke ji kar wani cikin su ya ɗauki kai bar wani musu sai su ta zage zage ويشتهر بالعلم har wani ya shahara da ilimi والزهد da gudun duniya والورع da kan tsayin دونه ban da su kar a malam wani akwai ilimi amma akwai handama zuwa na kuma akwai tsantsan to sai su fara na hanta da zage zage وبعضهم wasu su kuma يجعل الغيبة كالعلم suna sanya gulmar kamar miya ne a cikin abinci za su ce ɗaukar gulma
وهو أخفهم اسما wannan su suka fi kankantar zunubai a kan wasancan na farko وكان إبراهيم بن أدهم Ibrahim dan Adama ya san رحمه الله Allah ya ta'ala ya ji kansa
من أشد الناس سترا yana daga mafi tsananin awatarwa mutane للمبتدئين masu yin gulma قد دعاه رجل مرة ika wata rana wani mutum ya kira shi آبانه zuwa abinci a gidan shi لما ذهب إليه lokacin da ya je gidan وجده يذكر رجلا بسوء ya samu yana maganan wani mutum yana bata shi فقال له إبراهيم Ibrahim dan Adama ya ce عهدنا بالناس
to mu ka ce kayi alkawari kawo mutane alkawari cewa يأكلون الخبز za a fara cin gurasa قبل اللحم kamun a ci nama أنتم تأكلون اللحم قبل الخبز ga shi kun fara cin nama kamun gurasa naman ma kuma na mutane ثم خرج ولم يأكل له طعام kawai sai shirya kawai ya fita yake ba zai sa abinci وكان وحيد الوقت وكان وحيد
wahai da dan warki ya ce والله
na rantse da Allah ترك الجيبة لترك الجيبة عندي wallahi barin kulma a wurina حب إلي من التصدق بحبل من ذهب ya fi min sauki daga yin wato ya fi wahala a wurina daga yin kyauta da akan dutse na zinari da yin kyauta da akan zinari ba wuya amma barin kulma akwai wuya sai an yi muraƙaba sosai sai da muhasaba sai da tafi sai da ita zabi alin nasu musamman wannan zamani matuƙar baka kawarce dan zamanin nan ba yana da wahala ka samu tahari saboda in ma ba ka so kai gulma a kodan da su ainihin sarakunan bijiman kuɗin gulma ne sai an haɗu da su labud da saboda makamin su kenan sai fa an taɓa saboda ka dole sai ta yi umarnin shehu rajalla alu wa atazil kullal wara la tastaqi aqawlan wala jara ka koma gefe kawai kai ta la ilaha illallah kai ta salatul fati kai ta karatun qur'ani kai ta karanta diwani kai ta tafakkuri cikin sha'anin shi ibrahim ba ka kautawa to sannan ne zuciya ka za ta yi tsaf amma ba haka ba ka gama yau وكان سفيان الثوري fadiyanin sauri Allah ya ji kansa ya kasance اذكر أخاك yace ka ambaci dan uwanka لا تواريت عنه idan ka juya mai baya مثل ما تحب أن يذكرك به da misalin abin da kai kake so in ba ka nan a ambaci ka da shi لا توارى عنك in ya juya maka baya قال مالك بن دينار maliku dan dinar ya kasance يقول yana cewa قاد المرء إثما ya ishi mutum laifi لا يكون صالحا shi bai zama salihi ba أن يجلس في المجالس sannan ike zauna a dandali يقوى في عرض الصالحين fada cikin mutuncin salihai kasa kasa da su عافنا الله من ذلك Allah ya mana tsari daga irin wannan aiki وقد سجل الزهري رحمه الله تعالى وقد نام شقيق بن رقيق shaƙiƙul kalki wani babban wali ne wata rana ya yi tafiye wurin ya ce komai kawai sai kan ta kan bacci ليلة عن- a wani dare ya ce wurin da ya saba yi da daddare عتبه امرأته kuma ta sace ta zargi haba tun da na aure ka ba ka bacci amma yau ka kwanta kana ta bacci haba فقال sai ce wa matar لا تعتبني sarki sarki ni لأن مت عن وردي لأن نمت عن وردي sarki ce na yi tafiye na ƙin wurin na na dare yau إن غالب علماء بلخة domin abin da ya samu jerin jayan malaman ƙasar mutum balka وزهادها da zahidan ƙasar balka يصلون لي duk cewa sannan ويصومون cewa azumi ويفعلون abin da duka san suna yi na alkhairi ta da zumunci sadaka karatu burani sunna wani فقا- فقالت له sai mata ta ce masa ليس ذلك haba haba a tsoron ya za ka ce haka قال sai ce يبيت أحدهم za ka ɗayan su ya kwana يصلي yana ta sallar tsawon dare har asuba ويفجر قائما za ka ga ya waye gari yana azumi طول النهار matuƙar rana ثم ينادى من أرض الشقيق sannan in je dandali ya zauna ya shiga cikin mutunci ya fi cikin balki ya fi ita da ni ويأخذ لامه abin da sun nama ne تكون حسناتهم sai sai kyawawan ayyukansa sai su zama في ميزانه a cikin ma'aunina كان أبو أمامة رضي الله عنه to shi ne dalilin da za ka ga na yi sarki an yaye mini hijabi ne na ga ma'aunina ya cika sai da ka daɗe ba zan bacci ba sai ba ni in ta bacci sai malaman garin mu su ta bauta ni ki ta sallah ina kwashewa ki ta azumi ina kwashewa ki ta yin zakka ina kwashewa suna yin hajji ina kwashewa har ma suna wani suna cewa wadihi baya kaiwa makami da ibadun su da kulmar jama'a gare shi da wannan ne saboda aikin sa bai ce cika ma'aunin da makamin su ne dole sai an ce da ke to shi da sai a kai mutum saboda haka Allah ya tsare Allah ya kiyaye na bukata ta kuma shi ne na asara ba ni kiyaye ne Allah ya saka da alkhairi wannan tafiyar da za ka yi kuma Allah ubangiji ya kai ka lafiya Allah kuma ya dawo mana da kai lafiya Allah ya kiyaye mana kai Allah ya kiyaye mu baki daya abar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka da alkhairi to jama'a kun ga malam ya fadakar ya tunatar akan wannan dare mai albarka a wannan rana na nufin sha'ban wanda yake muna tabbatar da shi saboda haka ga bayani na falalolin wannan rana da nafilfilin da za a yi a daren wannan rana kuma da wato da addu'o'i da za a yi duka ya rubuta ya kawo mana Allah ya saka masa da alkhairi saboda haka a kowa ya yi kokari ya samu ya raya wannan dare kuma ya samu in Allah ya ba shi iko kuma ya yi azumin kuma wannan rana da yake shafan Allah ya ba mu iko mu raya dare kuma Allah ya ba mu iko azumin rana tabarka da Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya kai ka lafiya ya dawo da kai lafiya Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya Allah ya ba mu damuna mai albarka mun gode Allah Allah yana sauka mana da ruwan sama yana sauka mana da lemomi Allah ya albarkaci wannan damuna Allah ya samu kuma arziki mai albarka Allah kuma ya kiyaye mu ya kiyaye imanin Allah ya ajiye mu bisa ga hanyar madaidaiciya hanyar maulan mu sai Ibrahim mutum na zamanu Allah ya taimake mu baki daya Allah ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi kuma muna tunkaro kuma watan azumin ramadana kuma ya tunkaro mana Allah ya kawo mana shi lafiya Allah ya kawo mana shi muna rai muna lafiya kawo mana watan ramadana muna lafiya Allah ya ba mu ikon ah, ko azumin watan ramadana lafiya cikin yalwa cikin kuma wato cikin lafiya kuma duk alkhairin da yake cikin ta cikin da falalolin ta da sauran albarkan duk Allah ya fara mu da shi albarkan da kuma musulman Allah wani bawan Allah ya nemi a roƙon Allah ya sa wato sun zauna lafiya kuma Allah ya bada albarkan auren Allah kuma ya hada dukiyoyi Allah ya hada hankula Allah kuma ya hada arziki da komai da komai Allah ya sa matar ta da har abada saboda ka ɗauki na ta Allah ya sa kuma shi kuma mijin ta ne har abada Allah kuma ya tabbata da wani kuma na auren shi ranar sati ne Allah ya ce mu lafiya shi ma duk Allah ya sanya alkhairi a ciki duk ta amlaci azumin ramadana tare da amaren su Allah ya sanya alkhairi Allah kuma Allah ya yassare duk abubuwan da ake nema Allah ya yassare shi Allah ya tsare shi Allah ya kawo fatari a farka na Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wanda suke neman aure duka kuma Allah ya ko Allah ya tsare mu kowa shi ma ya samu ya aje iyali saboda gaskiya watan azumi baka da iyali gaskiya za a dan takura yawa Allah ya ba kowa wanda yake nema da muke da shi kuma Allah ya kara mana zaman lafiya Allah kuma ya ba mu abin da za mu dinga ba su zuwa ƙarar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya malaka Allah ya kai mu lafiya Allah ya sa kuma a yi maulidi nan lafiya na farko Allah kuma ya tsawo mana da kai lafiya Allah ya kuma ya sada mu cikin alkhairai da falololi wannan dare wanda za a ji a raya ta kan wannan barko a kan garin barko a kasar Kano Allah ya tsara mu cikin albarkan da alkhairin da falololin duka ko Allah ya dawo mana da kai lafiya وبركاته محمد صلى الله عليه وسلم وبركاته وصلاة وبركاته إذا أمر الحمد لله رب العالمين وبركاته المسلمين ورحمة الله وبركاته إن صلاة المتقين وصلاة المؤمنين ومن فعلوها والمغضوب عليهم ومن فعلوها آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم العظيم هو يوكما أقيوني daya daga cikin wanda Allah ya arzuta shi ya samu mahalli ya samu mazauni zai koma sabon gidansa insha Allah yau zai kwana garensa na farko a wannan gidan da karanta masa inna anzalna wa kafa uku uku Allah ya zaunar da shi cikin gidan nan lafiya cikin aminci cikin kuma yalwa da albarka Allah kuma ya zaunar da shi a cikin wannan gidan wato cikin aminci da alkhairi da albarka alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam inna anzalallahu ta'ala fi Thank you. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق من آدم لما سبق ناصر الحق والمقرى نادي لا تنسي فقر على نبي الحكيم الإسلام العظيم يا رب كل ذات من صفات لنا في ظاهر الحالات قدر قلوبنا على الإيمان وانصحتنا نعمل من أحكامك وانظر إلينا وانصر تدبينا أدي حقوقنا وأتيتينا وهب لنا ذرية مباركة تكون من ذاهبنا مباركة وجازي عن وجودك قد أحسن هذه وجودنا إذا رحمنا بالبطء والسدود والمحسن الحج والمحسن في القول وما عملوا لنا وفرد بنا وعمنا وفرد لنا وعمنا وفرد بنا لنا وعمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وعلى الحمد لله